الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka al'aqidatul wasitiyya li sheikh islam ahmad ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala to muna nan a shafi na 94 inda malam yake bayani game da wasu ayoyi da suka kunshi tabbatar da sifofi ga Allah da kuma kore wasu sifofi inda malam ya kawo muna ayatul kursi to za mu tashi wale haza kana man a hazihil ayata malam ya ce wale haza saboda wannan abun da wannan aya ta kunsa ita ayatul kursi kana ya kasance man a hazihil ayata duk wanda ya karanta wannan aya fi lailatin a wani dare lam ya zala alaihi min Allah hafizun to wani mai kula da tsaro ba zai gushe ba daga Allah a kansa mana in ka zo da daddare ka karanta wannan aya to Allah zai turo mala'ika da zai zo yana gadinka daga shaidanu da za su zo don su cutar da kai wala ya ƙarabuhu shaitanun ba wani shaidani da zai kusance shi sawa'un shaidanin mutum ko shaidanin aljani to shi yasa kada musulmi ya kuskura ya kwanta bacci bai karanta wannan aya ba ko da ita ta sawwaka kila in gajiya ta yi ma yawa da sauransu ko kuma baka da lafiya to ka yi ƙoƙari ka karanta ayatul kursi dinnan da muka yi bayani a darasin da ya gabata kuma wannan ya zo min hadisi abi huraira hadisi abu huraira allah ya kara masa yadda eh wanda al'imam al-bukhari ya fitar da shi mu'allakan to shi ne ya ce hatta yusbiha kuma har sai ya waye gari ma'ana wannan daren to mala'ika zai ci gaba da gare shi duk wani shaidani ya zo zai cutar da shi sai ya tare kuma zala ya ce shaiɗanun sai kawo shi na kira saboda haka kowane irin shaiɗani ko na mutum ko na aljani saboda haka ko da 'yan bandit sun ka tunkari gidanka ba su ganin gidanka ba su iya shigowa saboda mala'iku za su tare shi inda ka karanta da ikhilasi amma karka yi don gwadawa ba ba maganin gargajiya ba ne ka karanta saboda Allah da niyyar ibada amma tabbas malamai sun ce wannan yaƙini ne insha Allah duk wanda ya karanta ta to barawo ko wani iri na bai shiga gidansa ko wani ɗan ta'adda ko aljani to kar a yi wasa da ayatul kursi an gane tana da ƙarfi kwarai-kwarai da gaske wa ƙaulihi subhanahu wa ta'ala da zancen allah maɗaukakin sarki wa tawakkal alal hayyin lazila ya mutu ka dogara ga wannan da yake rayayye allah zila ya mutu wanda baya mutuwa to in za ka dogara ka dogara gare shi kenan duk wanda bai da wannan sifa ka dogara gare shi saboda haka in ka dogara ga matacce wai da sunan waliyin ka ne shehin ka ne ya ci gaba da ya maka madadi to kaya aikin ban ta kansa yake shi ma can yana can kabari yana ta fama da abin da ya girba to ina magana ka dogara da shi shi ma abin da ya ishe shi to duk wanda an matacce ba a dogara gare shi na biyu duk wanda an raye in dai zai mutu shi ma ba a dogara gare shi ana dogara ga wanda ya cika siffofin nan rayayye kuma la ya mutu abadan to ba wanda ke da wannan sifa in ba Allah ba to ka dogara gare shi na fatar an gane yawwa in arziki ne ka dogara gare shi in lafiya ne ka dogara gare shi ko ne ne ka dogara gare shi eh, kaga ba a dogara ga annaba ba a dogara ga mala'iku ba a dogara ga shehune ba a dogara ga kowa sai Allah wahadahu yawwa to zaka ji wasu jahilai na cewa ran kai dade ai gare ka mun ka dogara eh to kuskure ne ba a dogara ga kowa sai Allah Allah ya hana an gane shi yasa yayi umarni wa tawakkal yawa to kaga wannan aya ta kunshi sifa na- da suna shine alhayyu hmm? yawa shi yasa daga cikin sunayen Allah akwai alhayyu eh zaka iya sa ma danka suna Abdul Hayyi eh Abdul Hayyi eh zaka iya sa ma danka suna wannan to kaga wannan tabbatarwa ne sannan akwai korewa allazi la ya mutu kaga Allah ya kore makansa mutuwa to shine dai malai yake tabbatar maka da cewa a ƙur'ani in ka koma to za ka yi ta ganin wannan Allah ya tabbatar kuma ya kore wa ƙaulihi da faɗan Allah maɗaukin sarki huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine al'awwalu eh na farko kenan ko eh wal akhiru kuma shine na ƙarshe shine zai yi ƙarshe wal zahiru kuma shine zahiri mai rinjaye wal batin kuma shine batini a ɓoye wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah subhanahu wa ta'ala ga dukkan komai masani ne to ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fassara waɗannan kalmomi amma makasudin kawo maka su shine tabbatar da tabbatar da su ga Allah ya yi ga kansa cewa al'awwalu shi yasa daga cikin suna Allah al'awwalu yana ciki eh al'awwalu shine wanda gabaninsa ba wani ba wani gabaninsa an gane shine ba na awwaliya anan eh wannan kenan wal akhiru shine wanda bayansa kuma ba kowa bayansa ba kowa eh ba wanda ya gabace shi kuma ba wanda zai zo bayansa an gane to su ma sunaye ne na Allah za ka yi cewa abdul awwal za ka yi samu sunanka eh duk da akwai muhammadul awwal kuma kala biyu ne akwai muhammadul awwal akwai kuma abdul awwali Eh, daban-daban ne an gane Eh, amma babu suna awwalu wannan ba suna ba ne sai dai muhammadul awwal Eh, to bale lawali dada Eh, ki- kila ku akwai lawali na alhaji awalu to sai ku gyara ku dinga cewa muhammadul awwal eh shine daidai eh an gane amma an ka ce al'awwalu dai aka yi shiru to wannan Allah kenan eh in ka ce alhaji al- alhaji awwalu eh alhajin na farko kenan ko eh to a sa muhammadu dami to yi idafan miji eh awwalu dan jimma to ba idafa bane wannan eh eh ka hada sunan ne da lakabi don dan jimma lakabi ne awwalu din shi kuma suna ne eh shi awwalu ba a idlaƙin shi ko dai abdul awwali ko muhammadul awwal na ba da ranga ne amma ba a cewa awwalu kawai ai shi duk kurakurai ne na hausawa Mm. na'am Mm. a su sunaye ne ba sa wannan babe eh akwai su kabiru da yawa eh duk da shi ma akwai muhammadul kabir eh an gane amma shi an samu wasu daga cikin malamai da sunan kabiru ɗin amma ba yawa to shi ma abin da ya fi a ce muhammadul kabiru na'am ko abdul kabiri na'am eh duk ana faɗa to wal akhiru shi ma akwai abdul akhiri hmm eh shi ma za ka iya sa ma ɗanka haka
akhir eh ƙwarai da gaske na'am wazahiru shi ne wanda saman ba wanda yake samansa hmm komai na ƙasa da shi eh wanda wannan malamai suka ce yana nuni kan uluwin Allah kuwan Allah tun daga uluwi na zati hmm cewa zatin Allah yana saman komai akwai kuma ɗaukaka ta rinjaye ta an fi ƙarfin kowa to Allah yana da wannan akwai kuma ɗaukaka ta daraja ta ƙima eh tunda dama az-zahiru daga az-zuhur ne az-zuhur shine bayyana da rinjaye to Allah ya rinjaye akan komai subhanahu wata'ala shi ma zaka iya sa ma ɗanka suna abduz-zahiri abduz-zahiri eh ba laifi sunan Allah ne eh ko amatul zahiri amatul awwali amatul akhiri duk za a iya sawa na'am na mata kenan na'am eh sunayen Allah ne ai ba maganan malamai ake ba da ba duk sunan Allah ai za a iya idafan bawa zuwa gare shi na'am eh ba laifi bane kamar yadda zaka ce Abdullahi Abdurrahman to ai ba bambanci da wayannan hmm Abdulaziz na'am ko na'am
walbatin shine wanda kuma ba wanda yake ƙasa da shi eh ba wanda yake ƙasa da Allah shi ba za ka yi sama ɗanka suna abdul batini amatul batini eh albatini suna Allah ne yana cikin asma'ullahi subhanahu wa ta'ala eh amma duk ba mu amfani da su ko ba a sa abdul awwali bale abdul akhiri bale abdul zahiri bale abdul batin eh kuma ya halatta na'am eh shi ne ma mafi daraja ma eh in ka cire abdullahi da abdurrahman ai ba kamar su eh su ne ke kan gaba gaba wajen falala eh abdullahi da abdurrahman to sai kuma sunayen da kuma aka jingina ga sauran sunayen Allah hmm eh kamar ire-iren wayannan din na'am sauransu illa a tantance kamin a sa sai an tabbatar da suna ya inganta hmm Mm. an gane za akwai sunayen da ba su tabbata ba irin su Ab- eh, ar-rashidu na'am abdurrashid hmm kaga ar-rashid laysa min asma'illah ba suna Allah bane na'am eh ko al-baqi aka ji abdul baqi shi ma al-baqi ba suna Allah bane bai inganta ba ko al-qadim abdul qadim na'am shi ma ba suna Allah bane to duk sai an dan kai yau sai an abin nan sai an duba ko na'am eh to wannan shine dan kai wa huwa bi kulli shay'in alim hmm to shi yasa malamai suka ce in an sa ka gano bai inganta ba sai ka canza na'am eh ba laifi ba sai ka sake yanka dabba ba na'am da dama asalan yanka dabban ai ba wajibi bane eh ko da kana da halin baka yanka ba ai baka yi zunubi ba a malikiyar da muke tafiya kanta baka da laifi na'am eh amma an so ne ka yi musahabbi ne eh to bale ma a ce ba ba ka da waye ce ka ce ba shi eh don kawai an ma haihuwa ba ka da hali ka ce ka ce ba shi ustazu ba wanda ya dora maka ai la yukallifu Allahu nafsan illa wasa'a
eh eh to ai ba ruwanka ai in dai Allah ba zai rubuta ba zunubi ba za su yi su gaji su daina eh a amanta eh eh yuladu alal fidra eh to bismillah mm eh yana nuni to me me iskali ba ba wata iskali ai bai cire shi daga musahabinsa ba Mm, bai cire shi ba tunda ai yaro ba wai zunubi yake da shi ba Mm, an so dai ne ka yi zai zama ƙarin falala gare shi na'am Eh, amma ba dole ba ne
wannan ai shi- yana wahala bale ha'a wahala ha'a ce ba shi ustazu ko ka je kana bara su kansu malaman sun ce in ba ka da tama da an yi sati biyu ma baka samu ba ta faɗi shikenan ko ka samu ɗin ma kar ka yi an wuce eh na'am an haihu sati ya zagayo ba tabbas suna to hari wani satin shi ma ya zo babu shi kenan ka yi ta ka ci gaba da sabga ka kawai na'am
ta yi mutane ne za su faɗa ba Allah ba to ka damu da me Allah zai faɗa ba abinda mutane za su faɗa ba ko ba haka ba barai eh kar ka damu da mutane ai na'am eh kwarai da gaske ayatul kursi ba eh Mm. to ita abin da ya inganta wa izuka bi kalimatin lahi ta matin min kulle shaitanin wa hammatin wa min kulle ainin lamma to ita ita ta yara a sunna eh ita za a ci gaba da karanta masa in ya fara iya magana to sai a dinga yi mai talqini ya iya shi ma ayatul kursi din dan ya koya eh kenan ayatul kursi ta manya ce barai su kuma yara ga nasu ta sa Eh, in ma suna da yawa ka haɗe su gaba ɗaya sai ka ce wa'izukum bi kalimatin lahi tammatin min kulli shaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamma sai ka toba sai ka shafa musu shikenan na'am ba abin da zai shafe su eh ko shaidan ya zo yana barin su da izinin Allah Allah saka da alheri eh amma ayatul kursi ta manya ce in yaro ya fara iya magana to sai a koya masa na'am eh to wannan shine wallahu bi kulli shay'in alim alim to lokaci yayi ko na'am to nan zamu kwana insha Allah na sati sai a ci gaba sai kuma sallar sai karatun ihya sunna binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah